sallallahu alaihi wasallama sai mu ce fahimtar magabata fahimtar magabata wato za mu fahimci ƙura'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata don aka ɗauko aya sai mu ce ba wanda yake da haƙƙin ya fassara ta sai magabata saboda da za a bar ƙura'ani da sunna ba tare da an sa musu wannan da baibayin ba kowa zai iya fassara ƙura'ani yadda ya ga dama kowa zai iya fassara hadisi yadda ya ga dama ya ba shi ma'anar da ya ga dama kowa zai iya ɗaukan aya ya bata fassarar da ya ga dama to shi yasa sai ake ta ƙoƙarin lallai a tare mutane cewa in dai suna so da gaske su fahimci ƙura'ani da hadisi daidai to su taƙaita su taƙaita kansu cewa ba za su fahimci ƙura'anin da hadisin ba sai da fahimtar magabata ina ba ta muna fahimta to da haka wannan topic da ake magana kai babu shakka zaka ji ana magana ko da yaushe galibi daga bangaren ƴan uwana matasa suna maganar cewa demokradiyya kafirci ne haka ne ko ba haka ba mm tabbas haka ne kuma a bakin kamar yawa har ni ma baki na kaje demokradiyya kafirci ne sannan bayan cewa demokradiyya kafirci ne cewa waɗannan shugabanni da suke mana jagoranci bisa ga wannan tsari na demokuraɗiyya su ma kafirai ne. Wannan ma ka ja baki na?
Wannan ba ja baki.
Yau to kaga an fara abin nan an fara rarrabewa. To da haka ka san menene abin da zai taimake mu shine mu tsaya mu yi abin bisa ga ilimi mu tattauna ƙadiyar yadda ya kamata. Ko ba haka ba? za a ɗauko aya a ce Allah subhanahu ta'ala ya ce wa mallam ya hukum bi ma'anzal Allah fa'ula'ika umul kafiruna. Allah ya ce wa mallam ya hukum, Allah ya ce duk waɗanda ba su yi aiki da littafin Allah, shari'ar Allah da Allah ya saukar ba, suka bijire mata suka yi aiki da wani abu ba ƙur'ani ba, ba shari'ar Allah ba, ba abin da manzan Allah ya zo da shi ba. fa'ula'ika humul kafiruna Allah ya ce waɗannan kafirai ne. Haka ne? To, amma menene fahimus salaf, menene fahimtar magabata game da wannan aya?
Ai, misali, eh, muna jinka.
ba daga wannan za mu ɗauka ba.
To, Za mu ɗauka ne daga tushe ita la'ilaha illallah tukuna.
eh,
Me yake tabbatar da ita kuma me yake kore ta ko kuma a sake take kawai da duk wanda ya faɗa duk abin da ma ya aikata kawai yana cikin musulunci bayan faɗin la ilaha illallah idan na ce la ilaha illallah bi ma'ana babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai kuma na kawo wani abu wanda yake haƙƙinsa ne na bauta bi ma'ana shin la ilaha illallah din tana nan ko kuma ba ta nan yawwa, to wannan gaskiya ne, ya ce mu faro daga tushe mu ɗauko daga nan. to wannan matashiyar ma matashiya ce mai kyau la ilaha illallah in mutum ya faɗe ta shikenan ko kuma akwai abin da yake warware ta kwarai da gaske akwai abubuwan da suke warware ta akwai maganganu akwai ayyuka akwai kudirce kudirce in mutum ya kudirce kaza la ilaha illallah sa ta warware idan mutum ya aikata kaza la ilaha illallah sa ta warware idan mutum ya faɗi kaza ya furta kaza la ilaha illallahunsa ta warware ƙwarai da gaske akwai nawaqidul islam wanda ina ji ba mu daɗe ba ma na yi daura akan wannan nawaqidul islam muke ta bayani kan littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah ya faɗi al'ashara nawaqid ya faɗi wasu abubuwa masu warware musulunci guda goma to idan mun yadda cewa da mu da kai ba mu da sabani cewa lallai la ilaha illallah tana da ka'idoji tana da sharuɗa kuma ba a kawo ta cewa kawai furta ta abaka ya wadatar ba ta yanda koda ka aika ka ci karo da ita aikace ka saba mata za mu ɗauka cewa baka da wata matsala haka ne to in haka ne wacce gaba ce yanzu zamu dauka cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah yau za mu ɗauki gaban hukunci yanzu na'am yanzu za mu ɗauki gaban hukunci shi shi hukunci yana daga cikin nau'i na ibada a wurin Allah ko kuma baya ciki
masha Allah masha Allah to to ka zo gaba da ya na kamata da so nake kawai da a baki nake so a faɗa min tukuna kafin mu eh shiga littafi na'am abin ba wai abu ne na abin nan ba a hakan ma yayi idan za a shiga littafin ai za a shiga yana cikin ibadat na Allah ko kuma baya ciki shi hukunci yana cikin bauta wanda Allah ya jira sai ce duk bauta ne amma ka sake fito da abin me kake nufi da hukunci
bi ma'ana kawai hukunci nake magana shari'a hukunci da shari'ar Allah yawwa yana cikin nau'in bauta wanda Allah ya sanya wa mutane wannan nau'i ne na bauta ko kuma baya ciki ahsanta ka kyauta Fita- tambayar ka ta fito fili na yana tambaya cewa hukunci da abin da Allah ya saukar da shi wannan bauta ce ga Allah wato Yinsa misali, wato menene Allah barin sa barin bauta ne da Allah wato mu yi aiki da abin da Allah ya ce mu yi bi ma'ana bauta ne bauta ce ga Allah eh in muka bari Da kuma ɓangaren bar hukunci bauta ai.
eh in ka gane misali ai Allah ma yi shi ya hukunta mana mai sallah shi ya hukunta mana mai azumi bi ma'ana hukunci na bangaren tsakanin mu idan mun samu sabani ka fuskanta a idan mun samu sabani yanzu misali a tsakanin mu ayi muna mana kusa hukunci.
ganewa kuma sai kaɗan yi gaba da ni amma ɗan sake ya fito da abin ɗan sa silent na'am na mm.
yanzu misali Mm.
wayannan akwai hukunce-hukunce wayanda duka misali a yanzu duka ana ta bi Allah ya hukunta ya sallah Allah ya hukunta ya azumi Allah ya hukunta ya zakka Mm.
duka ana yi eh wannan yau, wannan wannan to- to duka tsaya.
ibada ne na To tsaya, sa.
na gane.
to hukuncin da nake magana tsaya tsaya na shari'a wanda za a yi shi kama me tsakanin mutane kama me Kam- kuma dai hukunci ne da misali tsakanin mutane misali a cikin misali mu samu tsaya tsaya sabani baka tsakanin ni da misali kai misali eh mu zo wani ya mana hukunci samani da kai yanzu shin wanda zai mana hukuncin nan idan yi mana ba da idan yi mana da littafin Allah shin bauta yayi ko kuma ba bauta yayi ba
yawwa abin da nake so ya zubo gane ya fito Mm.
fili idan muka ce hukuncin Allah muna nufin duk abin da Allah ya saukar cikin Qur'ani ko ba shi muke nufi ba duka shi ne shi muke nufi shi muke ne yanzu muka ce hukuncin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce giya haramun ne ma'ana wanda ya sha giya ya saba wa hukuncin Allah ya saba mishi eh ya saba mishi ya saba mishi
Allah ta'ala ya ce zina haramun ne yawa wanda ya je ya yi zina ya saba wa hukuncin Allah ko ya dace da hukuncin ya Allah saba masa
ma'ana in muka ce hukunci wato duk abin da Allah ya yi hukunci a yawa cikin Qur'ani Yawwa.
hukuncin Allah akan zina shine haramun ne yawa hukuncin Allah akan shan giya shine haramun ne ne na'am amma fa sai an rufe wannan kofar yayi abin nan hukunci na'am wato da abin da ni ne saɓani ni da kai ni da kai muna rigima akan wannan filin ba shi ba misali kamato mai misali ba mu misali kai tunda kai ka faɗi wannan Yawwa.
kama ni da kai yanzu muka saɓani kama me kamar misali ya kasance mutum ne nan yake da dukiyar shi sai ya ɓoye shi sannan mene ne sai shi kuma wani ya zo sai ya yi mata addanci a kan wannan dukiyar nashi shi kuma sai ya kama shi sai ya zo wajen mai hukunci sai ce ga wane ya yi muni ta'addanci akan dukiya ta kaza da kaza to mu ɗauki kawo wannan shi.
misalin naka misali kama ka kama ɓarawo na- haka ne na zuwa misali abin gama karasa ba Mm, sai shi wanda na kai mai mana hukunci Mm.
tsakanin ni da shi mm.
sai yi mana da littafin Allah shin bauta ya yi na Allah ko kuma ba bauta ba ne yawwa to tambayar ka ta fito fili wanda ya yi aiki da abin da Allah ya ce wato shi wani wanda ya hukuncin da ya tashi mana hukunci bai yi da wani abu ba sai ya yi da ƙura'ani da littafin wato abin da Allah ya ce bai saba wa abin da Allah ya ce ba sai ya dace da abin da Allah ya ce ya yi hukunci yayi hukunci wannan ya bauta wa Allah ko ko kuma dai ko kuma bai bauta wa Allah ba Ba ta yi ba.
wannan ya bauta wa Allah Ya da ya bauta wa dace da hukuncin da Allah ya ce a yi na abin da Allah ya ce a yi shi ya yi hukunci tsakaninmu mun zo ni da kai ko Mm.
misali ba kai ba saboda abin bai da kyau zan ba da misali in ce na kamo ɓarawo Mm.
na zo da shi ya yi min sata sai na kai wa alƙali alƙali da ya tashi sai ya buɗe ƙur'ani ya ce Allah ya ce wasariƙu wasariƙatu faƙa'u aidiyahuma sai ya ce wannan hukuncin Allah ɗin da shi za a yi aiki na ba wai ɗaure shi za a yi wata biyu ba wai tara za a sa tara za a sa masa ba a'a ya ce hukuncin Allah Allah ya ce faƙa'u aidiyahuma hannunsa za a yanki na yanzu wannan mutumin ko wannan alƙalin Mm, yayi da ya bauta tashi da ya yi aiki da abin da Allah ya ce a ƙura'ani ya yi bauta Mm.
ƙwarai da gaske ya yi bauta ga Allah haka ne?
aka ne to kafin kafin wannan barin haɗa maka da wani a Ah, ya haƙuri yayi Ya yayi haƙu- ha, kada mu bambanta ne a a yayi ina so ka haɗe su duka sai ka kawo su Ka Na san yi- ya ga na yi barin ka ma.
baka na biyu ai wannan ɗin ba a- ba- a nutse Mhm.
na biyun Mm.
wanda kama yadda can Allah ya ce idan ɓarawo ya yi sata hukuncinsa me a yanke masa hannu wanda ya yi aiki da wannan hukuncin da Allah ya faɗa cikin ƙura'ani ya yi me bauta ya yi bauta ga Allah Mm.
to idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin ƙura'ani ya ce haramun ne ka yi zina Mm.
wanda ya yi zinan Mm.
ko wanda ya ƙi yin zina saboda Allah ya ce haramun ne a yi zina na shi ma wannan ya yi bautar Allah wanda yake eh wanda yake yayi biyayya ga Allah ya bauta ya yi bauta na to wanda ya yi zinan kuma fa wanda ya zina shi kuma ya saba wa Allah shi kuma ya saba wa Allah na to yanzu mu haɗa da wancan alƙalin Mm.
da ya tashi aka kawo masa ɓarawo sai ya ce hukuncinsa a littafin Allah wasariƙu wasariƙatu na sai ya ce wannan hukuncinsa shi ne yanke masa hannu za a yi haka Allah ya ce wannan alƙalin ya bauta wa Allah saboda ya ce ya yi aiki da abin da Allah ya ce na haka wannan na biyu wannan na biyu da muka hada da shi wanda shi ma ya gani a cikin Qur'ani Allah ya ce giya haramun ce abinda ya hana shi shan giya shine Allah ya ce shan giya haramun ne wannan aiki da yayi da hukuncin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani shine hana shi shan giya ya hannu Mm.
kama yanda alkali shi ma da aka ce ya kaza yayi Ina.
a duk magana ce ta daga ina suka samo umarnin ko Mm.
wannan ma ya samo umarnin daga Qur'ani Allah ya ce karka sha giya karka yi zina sai ya kame daga zina daga shan giya wannan kamewar ya bauta wa Allah kama yanda wancan alkalin da ya aiki da wasariqu wasariqatu ya bauta wa Allah na ko Mm.
wanda kuma ya bari misali wancan da ya ƙi yin hukunci da wasariƙu wasariƙatu misali aka kawo shi sai ya ce tara ce ko ya ce wata biyu ne a gidan yari na bai yi aiki da wasariƙu wasariƙatu ba da wannan da aka da ya zo ya ɗau giya ya sha da shi da wancan alƙalin da ya ƙi aiki wajen yin hukunci tsakanin mutane akwai bambanci tsakaninsu akwai bambanci menene bambanci kowanne Allah subhanahu wata'ala ya bayar da hukuncinsu ga baki ɗaya duwan da ya ƙi ɗin a cikinsu. Ka fuskanta? Shi wannan ya ce da idan mutum ya sha giya ga hukuncinsa wanda ya ajiye na shan giya. Haka ne?
Na.
Ya ce abin ne fasikanci ne, na fasiki ne ko wanda ya sha giya.
eh, Shi kuma wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya tsakanin sauka- mutane tsakanin mutane ba da abin da Allah ya sauka ba.
Mm, Allah ya kira shi kafuri ya kira shi ina zuwa tufa eh, sannan kuma ya sake tambaya su masu hukuncin ya ƙara tambaye su ya ce da su to yanzu da ku da mutanen da wanda kuke hukuncin da ku ɗin gabaki ɗaya hukuncin jahiliya kuke so ku bar na Allah yanzu abin da Ina nake zuwa so tukuna.
ya haƙuri kafin ka Ina kai zuwa, dan tsaya a.
dan tsaya ya haƙuri wani abu da Ba, ai ban yar gama yar ba.
gajeriya zaka gama ai zan iya mantawa ne to garasa sannan kuma Allah subhanahu wataala can a cikin abin da malam ya ƙara menene gaya musu din din dai wannan fa shari'a shari'a lakum min ad-din ma wasabihi nuha har zuwa ƙarshe da kuma inda yake ƙara tambaye su am lakum shuraka'u shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah to duka da ƙarshe mana hukunci ba su
yawwa to kun ji tambayarsa waɗannan masu ƙin yin hukunci tsakanin mutane wannan hukunci Allah ya bashi Yau ba a wuri wancan da ya ɗaya sha giya ba.
ba wuri ɗaya ba ya haƙuri Wuri ɗaya.
ba wuri ɗaya ba da wanda da al- alƙalin da ya ƙi yanke wa ɓarawo hannu ya ce tara ne da wanda aka ce zo kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar ya ƙi da wurare daban-daban da ka kawo wanne hukunci Allah ya ba su wancan kuma da muka ce ya saba wa umarnin Allah ya sha giya shi ma shi kuma hukuncin da Allah ya ba shi daban da waɗannan da na wa'annan amma guda biyun duka sun saba wa hukuncin Allah ko ba su saba wa hukuncin Allah ba dukkanin su sun saba hukuncin Allah kuma kowane da Yawwa.
bambancin hukuncin da suka saba kuma kowane To, alhamdulillah.
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi to alhamdulillah so mala Allah ya saka ma da alkhairi Amin, amin.
Allah ya saka ma da alkhairi yanzu mun gano cewa ga mutum biyu dukka aikin da suka yi sunansa saba wa hukuncin Allah lallai wanda ya sha giya ya saba wa hukuncin Allah hakama bi ghairi ma anzalallah yayi aiki da sabanin abin da Allah ya saukar domin Allah bai saukar da shan giya ba wanda ya zina shi ma hakama bi ghairi ma anzalallah wanda ya zina shi ma bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba haka alƙalin da mutane suka je suna neman mai hukuncin Allah tsakaninsu ya ƙi musu hukunci da aya cikin ƙur'ani ko hadisi daga manzon Allah Sallallahu wato ya ƙi yin hukunci da shari'ar musulunci shi ma bai yi hukunci da shari'ar Allah ba duka su ba shi ba duka mun yadda cewa sun yi tarayya cewa ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba na
dukkansu su biyun lam yahkuma bi ghairi ma anzala lam yahkuma bima anzala Allah dukkansu ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba amma a bangaren hukunci waɗancan sai malam ya ba mu wata fa'ida cewa alƙalan da suka ƙi yin hukunci tsakanin mutane su Allah kafurta su yayi na haka ne kan amma wancan wanda ya sha giya ya malam ya yarda cewa bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba amma ba kafiri bane ba ka wuri ba ba kafiri bane duk da cewa lallai yasduqu alaihi alhukmu bighairi ma anzalallah ya gazgatu a kansa cewa lallai bai yi hukunci da abin da Allah ya shi ba saukar shan giya wanda ya sha giya haka manzo ma anzalallah ya ƙi bautan Allah yadda yake yadda Allah ya abun nan Mm.
ka fuskanta ba ai shi ba hukunci yake ba shi dai ya ƙi bin hukuncin Allah yawwa ya ƙi bin ya kimin shine kalmar da nake so Yawwa.
yanzu ka sake fito min da shi kuma kalmar da wancan zan kama hukuncin yake yi ya hakuri shi kuma wannan menene ƙin yin hukun abin nan ƙin bin hu- dokar Allah to yake shi shi wancan kuma wannan hukunci ne zai yi da abin da Allah ya saukar sai ya ƙi ya ƙi bin dokar Allah kenan shi ma ko shi ma ko ya bi dokar Allah wanne wancan alƙalin ya bi dokar Allah shi alƙali Allah ne ce da shi menene Ya- ga abin da ya- za ka yi hukunci da shi To Allah ya ba shi mutane- doka kenan?
ina zo Allah ya ba shi doka Allah ya ba shi doka Allah ya ba ya shi yi doka.
aiki da ita bai yi ba mai shan giya Allah ya ba shi doka Allah ya ba shi doka ya yi aiki da ita bai yi ba wato duk biyun sun saba wa dokar Allah duka to shi ne abin da ni nake so mu samu yanzu kamar yadda ka tabbatar mana Eh.
da wanda ya sha giya ya saba wa dokar Allah Mm.
da alƙalin da ya ƙi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya ce a yi hukunci tsakaninsu shi ma ya saba wa dokar Allah sun saba dokar Allah to alhamdulillah mun tabbatar duka sun saba wa dokar Allah amma kuma sai muka tarar hukuncinsu daban-daban ne ya hukunci Kamar yadda ka faɗa.
gaskiya ne haka ne kamar yadda kai ka faɗa cewa wancan da ya saba wa dokar Allah ta hanyar shan giya ga hukuncin sa ga hukuncinsa wancan kuma da ya saba wa dokar Allah ta hanyar kin yin hukunci Da.
tsakanin mutane da dokar Allah ga hukuncin shi ma ga hukuncinsa to anan in dai duk biyun sun saba wa dokar Allah kuma hukuncinsu ya bayy- ya ya bambanta na to kenan yin aiki da dokar Allah bautar Allah ne kudaran Allah ne sannan rashin yin aiki da dokar Allah ba kowane lokaci ke zama kafirci ba ka yadda da wannan ba eh haka ne mana amma banda na wancan na wayannan ba zai zama kafirci ba ai na wancan zai zama me kafirci sunan ka malam Malam Suleiman Abubakar malam Sulaiman Allah ya saka ma da alkhairi ni ina jin dadin tattaunawa da kai na ina jin dadin tattaunawa da kai me nake nufi Mm.
yanzu mun yadda cewa saɓawa dokar Allah ba kowane saɓawa dokar Allah ne ke zama Ba kafirci ba.
kafirci ba yawwa akwai wanda ga doka Allah ya saukar da ita ya saba mata amma bai kafirta ba bai kafirta ba kamawa kama azzani as-sariq ko Yawwa.
kama wanda ya sha giya da wanda ya zina Gaskiya.
kama yanda ni da kai duka mun yadda sun Gaskiya.
saba wa dokar Allah amma ba su kafirta ba to kaga kenan in dai haka ne waccan ka'idar da kai yunkurin fadin ta kenan kuskure ce wace ƙa'ida ke yi cewa misali mu ce aiki da dokar Allah bautar Allah ne in aka ce mana eh to sai mu ce to rashin aiki da dokar Allah kafirci ne sai mu ce a ban saba ta ba
a'a ya haƙuri ya haƙuri yana so muka ba abin a nitsa za ka fahimci malam malam sulaiman za ka fahimci kadiyar yanzu misali ya haƙuri a barin ƙarasa barin fito ma da na tambaya ji ka ce kamar wai ko na saba ta a'a ina nufin yanzu ka yadda Mm.
cewa ba kowane saba wa dokar Allah ne ya zama kafirci ba haka ne na ka yadda da wannan hakan Yau, ce ne ka yadda na yadda yawwa to da haka ba kowane saba wa dokar Allah ne ya zama kafirci ba wannan da ya saba wa dokar Allah ta hanyar shan giya Mm.
kai ma baka yadda ya kafirta ba a bai kafir kuma ka yadda ya saba wa dokar Allah ya saba wa dokar Allah wancan kuma da ya zo yin hukunci tsakanin mutane ya saba wa dokar Allah ya yi tasa dokar Mm.
shi kuma kace hukuncinsa daban shi ma duka Allah ne ya bambanta musu hukunci yawwa amma duk me suka yi duka saba wa Allah su suka saba wa dokar Allah dokar suka yi.
Allah yawwa to da haka kenan in dai haka ne ba daidai bane in ce Mm.
idan mutum ya bi dokar Allah ya bauta wa Allah idan ka ce min eh duk wanda ya bi dokar Allah ya bauta wa Allah sai in ce maka to duk wanda ya saba wa dokar Allah ya bauta wa wani Allah Mm.
in na faɗi wannan maganar haka a Akwai bambanci.
dunkule akwai matsala ka yadda akwai matsala akwai matsala akwai matsala Akwai matsala.
wannan magana tana da matsala saboda akwai saba wa dokar da baya zama kafirci baya zama sunansa bautar wani Allah gaskiya ne.
kuma saba wa doka ne saba wa doka ne bai yi aiki da dokar Allah ba wani abu ya je ya yi daban ba dokar Allah ba amma hukuncinsa ba wai za mu ce to tun da ya saba wa dokar Allah ya bauta wa wani Allah ai misali ko da san ransa ya bi ba constitution ba shi ma shi ma ai san rai ne ko ba ka ba afa manitta afa ra'aita manitta kaza ilahahu hawahu wanda yazo ya sha giya ai san ransa ya bi saboda in dai dokar Allah ce dokar Allah ta ce kar ya sha Mm.
shan giya da Wani hukunci Allah ya bashi shan ina zuwa a'a akan na zuwa malam Sulaiman ai na gashi ji misali shan giya zan amsa a'a.
maka gashi nan zan amsa maka amsa mana hukunci Allah ya bashi da a ai mu babu da sabani ni da kai cewa bai kafirta ba shine nan wanda ya sha giya wa shi shi kuma wancan fa shi kuma wancan uh, kai hukuncin ka ai ka faɗa sauranawa to na gaba me na ka sai saurana ni ne shine zan faɗa dan jawo littafi da suka tsaye da ni shi zan faɗa yanzu wanne amma yanzu ina zuwa tukuna Ah, ya kafurta Malam Suleiman.
misali Yanzu inda- adan ba ta zaka yi me dalilin ka na cewa ya kafurta wanne shi wancan da na ce ya kafurta wayannan kuma da kace buska ai ba mu zo nan ba me dalilin ai ba mu zo nan ba za mu To, zo ai, amma yanzu a ya kamata nutse.
mu tafi abin.
yanzu yanzu Ai, inda gida ma abin nan, kowa yanzu gaba.
yanzu inda babu sabani tsakaninmu da kai muke so mu fara warewa tun da babu sabani a nan A tsaya mana.
ai mun gama da shi Tsaya mana inda ba bangaren shan giya kaza kaza kaza buska kafurta ba ba sabani A'a.
sai mu dawo ba wannan maganar ma muke ba Wace?
maganar da muke shine saba wa dokar Allah Mm.
zai iya zama ba kafirci ba wani bangaren ba yawwa wani bangaren kuma ya zama kafirci wani bangaren kuma ya zama kafirci yawwa to alhamdulillah iya nan ne nake so mu samu cewa mun yadda kenan ba kowane saba wa dokar Allah ne sunansa kafirci ba Mm.
mun gama da wannan mun gama da shi to saura abu na gaba Mm.
wancan da kake cewa saba wa dokar Allah kafirci ne na alkali kenan Mm.
ka yadda cewa nan wanda ya saba wa dokar Allah ta hanyar shan giya ko caca ko zina shi wannan Wannan ba bai kafir- kafirci bai bane kafirta ba.
amma wancan da ya saba wa dokar Allah ta hanyar yaqiyin hukunci da wasariqu wasariqatu misali sai Ba wai yace sarƙa- sarƙa- misali Ya na ce kasance kawai ƙirin hukunci a tsakanin misali ka mutane ka yadda mana tunda misali na ce a ai misali don muka ɗauki ƙwaya ɗaya ai kawai mu ɗauki jimla ai a misali mu na bada shi cewa wanda ya ƙi yin hukunci ai ka yadda mana Na kana yadda.
ganin wanda wanda wanda- wanda aka kawo masa barawo yace barawon nan tara za a ci shi kana ganin wannan bai kafirta ba a ya kafirta wannan ya kafurta ya kafirta to kafirta.
shikenan shi nake bada misali wanda ya kafirta din nan wato aka ce masa zo kai hukunci tsakanin mutane ga mashayin giya sai yace wai tara ce tara ce yace dubu sha biyar ko dubu goma sha shida ya biya dubu goma sha shida kuma a kai shi ya sati biyu a ɗaure wannan hukuncin Allah ne ba hukuncin Allah ba ya kafurta ko bai kafurta ba alƙalin alƙali ya kafurta to me dalili dalili shine shi kaga mun yi gaba can mun yanzu dai mun gane cewa ba kowanne sabawa dokar Allah ne kafirci ba to yanzu mun samu sabawa dokar Allah da Malam Suleiman yace kafirci ne Na'am.
to yanzu zamu ji alkitabu was sunna qur'ani da hadisi da fahimtar magabata cewa alƙalin da aka bashi mutane musu hukunci sai ya je musu da abin da ba qur'ani ba misali ya je da constitution wannan kafiri ne ina dalili Malam Suleiman
Bari mu ɗauka daga nan ɗin.
magana ta tsari ko tsarin da kuke wa rawa ya ce na haci Mm.
a ce ya kafarta da da ne shi ne da shi ake magana
Yau ga shi. Ya ce a talisu na uku Allah biya kuma bi gairi ma'andar Allah. Duk wanda muƙarar tauhid ne. kuma da Ibrahim dauka daga farko A'a, ɗaukin nan ɗin ba shi ne wajen dalilin ba, shi za ka karanta, nuna musu da littafin, muqarrar su tauhid tabbata eh, ka- shi kake karanta.
ashirin Eh? Ga shi nan muƙarrarar tauhid ne, to karanta, karanta wurin. Asalis, Mm, Abtalis mm.
malam yace dagutu na uku ɗagutu na uku na'am. Mm.
alladhi ya Alladhi.
kuma bi ghairi ma anzalallah Mm.
wanda yake yin hukunci ba da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba Mm.
wa qawluhu ta'ala wa dalilu saboda dalilin malam na kawo haka Mm.
a wannan littafin na malam Muhammad bin Abdul Wahhab ne Na'am.
yace wa qawluhu ah, wa dalilu qawluhu ta'ala saboda dalilin fadin Allah madaukaki Mm.
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya saka ba wannan kafiri ne To. to yanzu wannan ayar Mm, wacce wacce malam ya jawo?
mm, to shine muke so mu ga tafsirinta. Yanzu ka kawo aya,
eh to amma ne kuma gaskiya a yadda yanzu a yadda muke tattaunawa dole ba za mu ɗauki kawai iyaka kan gabar aya ba ko kuma tun da kaga wannan ba ma aya ba ce ba wani yanki daga cikin aya Eh.
aka kawo shi bai ba full ba Eh.
to za mu ɗauko bayani ne tun daga can baya idan muka ɗauko bayani tun daga can baya a dire iya inda Allah ya magana Mm.
haka kamar haka za a yi Mm.
Yau.
to a ɗauko daga in- yanda dalilin da zai fito Amma- shi ake bukata a ɗauko yanda za a fahimci dalilin
za mu ɗauka ne tun daga nan
ta wato ɗauko mana karanto ya ayyuhar rasulu Mm. to mu je karanta muna jinka muna jinka bara na maka inda za mu kawo mm.
za mu kawo zuwa nan zuwa ya ayyuhal ladina amanu to karanto mana
misali tafsiri za ɗauka kuma za mu ɗauki fasara eh misali ka ɗauko daidai wurin da zai zama dalilin da kuma tafsirin misali daidai inda aka faɗi cewa yanzu kaga muna maganar alƙali an kawo masa mutane maimakon ya yi musu hukunci da ƙur'ani da hadisi da shari'ar musulunci kawai sai ya je musu hukuncin da wani abu to sai muka ji kama kai a ra'ayinka kana ganin ya kafirta ne gaba ɗaya da shi da har mabiyan shi ma gaba ki da da masu aiki a kotun ko
mu je ta kana ji na'am eh Allah subhanahu wa ta'ala yake fara ya ayyuhal ladina ya ayyuhar rasulu na'am la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr mm.
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم mm.
ومن الذين هادوا Mm.
سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يعتوك يعرفون الكلمة من بعد مواضعه mm.
يقولون إن أوتم إن أوتيتم هذا mm.
فخذوه وإن لم تعطوه وإن لم تؤتوه نعم وإن لم تعطوه فاحذروا فاحذروا فاحذروا Mm.
ومن يريد الله فتنته فتنته فتنته Mm.
فلن تملك ولم تملك له من الله شيئا Mm.
أولئك الذين لم يريد الله لم يرد الله لم يريد الله لم يرد دي لم يرد الله دين النبي صلى الله عليه وسلم. لم يريد الله Mm.
أن يطهر قلوبهم قلوبهم قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم to a gashi yana duba qur'ani ne a wajensa to shikenan eh ko za ka karanta da wannan a A, bismillah.
ya karanta dai da yana gani a wayar ma ba matsala ni na tashi ni na duba wannan yawwa to mu je mala
Allah ce ya yi rasul ya kai wannan manzo mm eh, la ya hazun kallabi ne tsari una fil kufur mm kada ya dame ka game da lamar masu mai gaggawa shiga cikin kafirci mm kada ma ya dame ka mm ya ce min alladhina qalu amanna bi afwahi cikin wayanda suke cewa menene mun yi imani da bakunan mu mm sai ke cewa menene eh, walam tu'min qulubuhum amma a cikin zukatansu menene ba su yi imani ba mm
wanda suke cewa sun yi imani a baki imani a bakunansu mm amma kuma a cikin zukatansu ba su yi imani ba kama wancan alƙalin wanne wanda muke magana wanda aka kai masa barawo bai yi aiki da wasari ko wasari katu Mm, Ya ai ji da kawai wannan misali mm za mu duba ne dukkanin wanda muka ga ya ce ya yi imani da bakinsa kuma kuma sai aikinsa mm ya saba ina zuwa tukuna mm ai shi manzo Allah ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da aka tashi me aka ce da shi su din da suke shiga din ai manzo Allah ai ya gansu ne suna shiga har ma ka ci kadin mama ya dame shi ko haka ba na'am har kenan ya gansu ne wato a baki sun ce sun yi a baki imani.
sun ce sun imani Amma a kuma a zuci zuciya su babu Allah ya ce imani ƙarya yake kuma ciki.
har menene har suke gaggawan shiga ma cikin me kafirai din mm suna me suna kakkare su ko kuma su dinga wani abubuwan da yawan Wato dai kam- hakan yana taɓa manzon Allah sallallahu alaihi kama wancan alƙalin misali wasallam Mm, kada ka cika ma wancan alƙalin mm kawai dai ko ma alkali ne ko ba alkali ba ko mai kuɗi ne ko talaka ne mm kawai idan bimana aikin sai nuna cewar mini ne saɓanin bakin yanzu abin da muke so na yanzu wancan fa alƙalin da muke magana shi muke so dalilin ni ai kafircinsa ai misali mu ba- ma'ana ba ai- iya alƙalin ba ba iya yawa duk iya wanda alkali ba bari in faɗa na farko abin da kake ina nufi zuwa tukuna.
duk wanda ya ƙi yin aiki da ƙur'ani lokacin da zai ina hukunci zuwa a tsakanin duk mutane wanda yake yin aiki da la ilaha illallah ai mu ita ce muke fara ta tushe ai ko mun ba farko faro ba mun faro a har muka zo Yawwa.
nan tsaya Ita- malam Sulaiman karka mai da mu baya a to ai Ai, shi ne mun kace faro daga Qur'ani ai nan.
ka koyar da Qur'ani magana muke da la ilaha illallah ya hakuri yanzu kana ji malam Sulaiman yawwa la ilaha Kana illallah yanzu misali Mm.
yanzu misali tambayar mu Mm.
alƙali ya ƙi yin hukunci da shari'ar musulunci ya yi ai yanzu hukunci- misali da muka Tsaya mana dauna kaji.
akan iyaka alƙali bi ma'ana abun ma ba zai iya kai alƙali ne kawai kenan ba iya alƙali ba to duk sai wanda mu ce ɗan wai an take saurare ta kina kan mutane za su yi tunanin cewa wai iyakar alƙali a mu ba iyakar alƙali ba ɗan saurare ni kai na ba iyakar alƙali abin da ba nake magana ba iyakar alƙali ba iyakar alƙali ba Duk duk wanda wanda ya ya saba aiki.
wannan la ilaha illallah a'a mu akan ta muke aiki ai mun fa- mun baro maganar la ilaha illallah to ai dole tun da akan ta muke to ina yanzu zuwa.
muna maganar wanda tsaya fa wanda kaji wanda muke tambayar Ina zuwa dan tukuna.
tsaya da Allah Dan dan tsaya, tsaya a, tsaya Dan tukuna, Sulaiman, tsaya.
kai Tsaya ka tukuna, kai ka ina zuwa.
kaga da alamun ka kai mutum ne mai san Na.
gaskiya dan tsaya na sani ai Tsaya ne mai duk mai abin da tabbata.
zamu je mu dawo a duk abin da zamu je mu dawo ba za mu takaita a Qur'ani ko kuma mu takaita a alƙali ba Eh.
sai mun koma can to tushe ni tsaya ne ga ma tambaya ta ni ina tambaya zuwa ta tukuna sai mun koma tushe ba ma- ba matsala duk inda za ka koma ka koma ga tambaya ta alƙali Mm.
an kawo masa ɓarawo Eh.
sai ya ƙi yanke masa hannu yadda Allah ya ce wannan ya musulunta musulmi ne yanzu ko ya kafirta
shi al'adun da aka kawo masa ya Barawo.
kunci da abin da Allah ya saukar sai ya ƙi yana sani ya ƙi ya kafurta
in baya sani fa
ba ya san to ta yaya mutum zai yi abin da ba ya sani to dai ya kafirta yanzu Mm.
to ina dalilin ya kafirta shi zama ke kawo wa to yanzu ga shi mun baka kamar da minti uku haka dubu faɗa mana dalilin mun ce ku a mun ce ku to ci gaba ok yawa na miƙe ne ya ce wa min ladina hadu ya ce samma'una lilkadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu saboda menene suna suna wato kwanahin jin ƙarya kuma sannan suna na yake yawa suna jin ƙarya kuma suna jiyar da menene mutanen da ma ba su zo ma wurin ka ba yace yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i sannan suna canza kalma daga inda me aka ajiye ta ka bi sanda ni a shawarce na ganin ka tafi kan tafsirin eh ai kan tafsirin idan muka daidai yi can inda abun no ku yi haƙuri shi Allah ba ka yi ku yi haƙuri magana shi ba na so ku sa ba ka magana shi Allah ba ka yi magana shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya Idan ma magana dan saurare ne.
dole zai dauko mana ne daga tushen kaza kaza kaza kaza, Yawwa.
kaza sai ya Yanzu ni abin da nake so.
sai ya ce kaza ni yanzu abin da nake so mm yanzu tun da Idan muka- aya ce wannan kuma ɗazu mun faɗa mm cewa mutum in ya ja aya zai iya fassara ta mm a ce ra'ayinka ne amma in ka kawo hujjar fahimtar magabata to ka gama da mutane bi ma'ana ka karanto tafsirin shi
nan A- yanzu kamar shi- muna ta shi zai mu zan buɗe da akwai kansa.
ta muna da lokaci yanzu kawai kai za ka kawo dalilin wannan tambayar da na yi maka ne kawai ai zan kawo ta ne ai mu tun da yanzu nan shara nake yi ka fi zonta idan muka je can gabar da nake buƙatar mu kawo abu nan din za mu kawo
to mu je yawa na ne ke wanda fasar ta garin mazan ta kaje kan can kan gaba wannan dimin iya wannan fasar
ya ce ya uluna in utu in utu in utitum hada fa khuduhu wa illam tu'tu wa illam tu'tuhu fahdaru yake ce menene ai idan ya suna cewa idan an kawo muku wannan to ku karba idan kuma aka kawo muku wanda ba shi ba ku yi me ku bassa wa may yuridillahu fitnatahu falan falan tamlika lahu minallahi shay'a idan Allah subhanahu wataala ya kawo mai fitinarsa to babu wanda zai iya mai zai iya ɗauki muku ita da wani abu ula'ika alladhina lam yuridu Allah an yudahhira qulubahum wannan Allah subhanahu wataala baya nufin ya tsarkake zukatansu lahum fid dunya khizyun anan rayuwar duniya suna da kunci wa lahum fil akhirati azabun azim khizyun
ta ira hasan da me me tabiya me kunci Mm. shi zai kawo muku dalilin fassarar da yake malam ƙara fassarar ka نعم ولهم Daina في ku daina ba kowa da الآخرة tambaya.
عذاب عظيم sannan kuma a ranar eh, lahira kuma suna da mai azaba mai girma Mm.
yace samma'una lilkadhibi akhaluna lisuhub Mm.
yace menene suna jiyar da ƙarya kuma suna menene suna cin asuhud kaman rashawa haka ko makamantan haka fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum Mm.
yace idan suka zo maka to kai musu hukunci ko kuma menene kuma ka kauda kai daga- daga barin su wa in tu'rid anhum Mm.
fala yadurruka shay'a idan ma ka kauda kai daga- daga barin su ba za su cutar da kai da komai ba wa in hakamta a fahakun bainahum bil qist idan ma zaka musu hukunci kai musu hukunci a tsakanin nasu da me da adalci Mm.
inna allaha yuhibbul muqsitin Allah Allah subhanahu wataala yana son mutane masu me masu adalci wa kaifa yuhakimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin yace to ta yaya za su zo ma su kawo hukunci wurinka bayan dama can a wurinsu akwai a ciki akwai hukunci fi ha huda wa nur
Nuna mun. Wayo. A'id. Yana yi mana. Mm. Na'am.
yace inna zama inna anzalna taurata fi ha huda wa nur Mm.
yace lalle mun saukar da at-taura cikin ta akwai mai shari'a da kuma haske Mm.
ya hukumu bi ya hukumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wal rabbaniyuna wal ahbaru bimas تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء yace menene ai sai ku yi- sai su yi mai hukunci na'am ya kun bi hannu sai annaba wanda suka sallama su yi hukunci a ga- ya hukumu bi hannu biyun alladina aslamu sai mai annaba wanda suka annabin da ya sallama ga wannan abin din ita at-taura sai ya hukunci mai ga lillazina hadu da wanda suka shiryu war rabbaniyuna da kuma me ar-rabbaniyun em, manyan manyan malamai wal ahbar da kuma me masu ibada bi mastufidu min kitabillahi wanda suka wato ku- suka suka an suka kiyaye suka haddace a littafin Allah wa kanu alayhi shuhada sannan kuma ya kasance a gare su shaida wala takshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wa kashawni ku ji tsorona wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sai da ayoyi na inji Allah da kudade yan kadan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yace dukkanin wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba wannan yana cikin kafurai Yawwa. To, Wakatar muna- alhamdulillah. Ah, ga gabar mana.
ba mu zo ba Ah, Mm-mm.
ba nan bane cewa Ba duk nan wanda ba bane.
ya ki yin hukunci da Ba nan- abinda Allah ya ba sauka ya nan- kafirta?
ba nan bane Ba nan bane?
ba nan bane Ina ne to?
yana gaba Yana gaba?
Mm.
To bari mu je.
yace wa katabna alaihim fiha annal nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa karanta mana domin ji fasarar domin yin ta ka wuce fasarar ka karanta Qur'ani wa katabna a ba ga me ake yi ba ba ga me ake ba wa katabna alaihim fiha ya Allah ci mini mun wajibta a kansu a ciki annan nafsa bin nafsi rai da rai bi ma'ana wanda ya kashe a kashe shi wal aina bil aini da kuma mai wanda mai Mm.
ya cire ido shi ma a cire masa Mm.
wal anfa bil anfi wanda ya fasa baki shi ma a fasa mai wal uzna bil uzni wanda ya cire kunne shi ma a cire masa Mm.
was sunna bis sunni kai zai yi baki an fi baki zinan shi Na'am.
anfi
Ai yana yana so ya ce hanci ne ya ce baki.
oh Mm.
na ga Eh.
na Eh.
tana na ita rumfan mun na ci Eh.
na ya ce wal jiru haƙi Mm.
na ke wal jiru haƙi sas Yanzu kana ji malam?
na zuwa Eh.
Kuma ka zo Kara da- sauna ayar saboda kara kara a tsaye da kai a tsakiyar aya.
to Akwai bara abin da bara nake tafi son inda ke faɗa.
son zuwa To je kai da kake son.
bara kawai ta fito Mm.
to za mu ɗauka a nan wurin wa anihkum bainahum Mm.
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم Mm.
أنا كرانا
Wa hazaruhum ay yaftinuk. Ah, Zaka daga kiran ne?
أنا شو هاي Mala Ibrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lafiya to. Yau.
da ka ba shi uzuri Muna wani abu ne nan zan kira ka.
yawwa ba shi uzuri maza mu samu mu karasa tunda ka ma zo gabar da kake son yin magana mu je Mm.
cewa la tattabi ahwa'ahum wa akhdarhum ay yaftinuka Mm.
anni an ba'd ma anzala Allah ilayk Mm.
fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allah ay yusibahum bi ba'd dhunubihim Mm.
wa inna katiran minan nasi lafasiqun na'am afa hukmal jahiliyyati yabghun Mm.
wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun to يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وجب منفذرة معي je kawai Mm.
je
Ya- yanzu يقول ومن نازعتكم Eh, ومن يتولهم منكم فإنه منهم مم.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض mm.
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة Mm.
فعسى الله أن يأتي بالفتح kana ji أو malam أمر suleiman من عنده Mm, فيصبحوا على ما عصروا في أنفسهم نادمين to ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهل أيمانهم Ma- malam suleiman Na ah ga.
kana ji tsaya tsaya tsaya ka ya ya hukuma mana hasan zuwa ba na ƙarshen son ka shafin dinga da samun baki Zan cikin dakata.
magana.
Zuwa ƙarshen Daina wannan magana.
shafin zan dakata.
dan dan tsaya Mm, kafin ka karasa mm, a jama'a mm, musamman malam suleiman da nake magana da shi mm, a malam suleiman mm.
tambayar da ne maka Ai, ni- karara dan tsaya dan tsaya mana dan tsaya ai komai ana so a yi tsa- da tsari tun na zaune da kai zaka yi Ai, magana misali.
har sai ka gaji Ai mutum idan ya ɗauko abu shikenan dan tsaya zai iya tafiya ya- za ka abin karasa nan.
yanzu na ɗan shigo ne To- bari barin gama yanzu nan gama To, ta- a gurguje zan To faɗo ai ta minti magana minti ba zai yi ba.
Ya haƙuri.
Dole ne yanzu dole a tattauna a ya fuskanci abin da haƙuri ake dole za a nufawa.
fahimci mana abin To da ai a bari tukun tukun mu fara wannan Ya haƙuri.
din sai na ce to ga gabar Ya haƙuri.
da nake nufi.
ya haƙuri To a banna mana je gabar da nake ya nufi.
haƙuri za ka je gabar da kake nufi bari mu To misali ta ai Za a je gabar da ina za a zo gabar da kake nufi ya dan saurari wannan A'a. A bar Ɗan ni dai- sauraro a bar ni dai na je gabar da nake nufi.
dan saurari wannan dan A bar ni dai na saurari je gabar da nake nufi.
dan saurari wannan za za a zo gabar To ai da misali a jama'a ku saurare ni dala dala ku saurare ni dala ku Ai, za a- saurare ni abin da nake cewa shine a ayoyin da malam Suleiman yake karantowa yanzu na tsai da shi ya ce akwai gabar da yake so zai kai gare ta har ya fito mana da dalilin kafirta alkali ko kuma duk mutumin da ya hukunci tsakanin Duk mutane mutumin da bai da abin da tabbatar da ba ƙur'ani la ilaha illallah ba ba.
ba hadisi ba na bai tabbatar da la ilaha illallah ba. Ai sai mu wanda koma ya can.
ƙi yin hukunci dai ko
ai bi ma'ana mu da muka zo nan misali iyaka wanda mu yake wanci ne ce kafiri ne shi.
daga ce maka Ba na farko Shi wancan alƙali ya Wanda- kafirta ko bai Ina kafirta zuwa.
ba?
Kai kana magana alkali ne nan.
ba wanda muka bada Ni misali da misali.
shi ya ƙi yin hukunci mutumin da ya ƙi yin hukunci dan Ai Allah gaba dan Allah ko za mu ku dauki maganar dan la Allah ku yi ilaha hakuri illallah gaba ɗaya.
dan Allah ku yi Ko ba haka hakuri bane?
saurare ni mutumin da ya Na'am.
ƙi yin hukunci da abin da Allah ya saukar Na'am.
musulmi ne ko arni a wajenka wanda ya ƙi yin abin da Allah ya saukar arni ne.
arne ne Mm.
to shikenan to jama'a ya ce arne ne Mm.
kana da dalili yanzu da zaka nuna mana hade da tafsirin sa kada mu tafi muna ta fama Eh, akan idan na gama karatu kawowa da aka ga ne- shi ba aiki ne- a ne- tsaya da Allah tsaya da Allah yanzu misali Ni da ce zan kawo misali wai one time dan tsaya guri guda.
a a Ko ba haka bane tsaya mana ba haka Guri ake yi.
guda ba zai yiwu ba.
ba haka ake yi saurare ni ka ji ni yanda nake ne Ni yanzu to ai tsaya jama'a ni da da yatsun da kai ka Oke, kasa misali yanzu tsaya.
mutum zai iya tafiya Ra'ayinka- idan ya bai kai wani wanda aka A'a, shi.
a'a Zai iya tafiya ka.
a'a ba haka bane To me zai ni yanzu hana ni ka barin tafiya kawo da nawa kai?
dalilin A'a.
zabari za mu za mu zo nasa ku yi Ya hakuri ai.
ku yi hakuri da Allah kar ku Ni yanzu magana ya ga tambaya dalili sai nake kawowa.
A'a.
Sai a bari da na zo kan gaba na ce na zo kan dalili na.
yanzu kuna ji jama'a tunda dalilin sa har yanzu bai karaso ba ku saurare ni ku ji A'a.
ni yanzu ra'ayina yasa za a zo mana kanka za a zo kanka yanzu zaka ci gaba inda ka tsaya Misali, ina zuwa.
yanzu kar ka manta inda Na ka san zan ci tsaya gaba misali.
Kar ka manta.
Shin idan na ji wani abu In ya ka zo za ka zo a ɗora.
kwakwalwa na misali.
Eh.
Kana cikin yin bayanin.
Eh.
Zan iya kaɗai kasance ni ma zan shiga.
a a rubuta shi ba zan karasa sai To ka kai ma ka rubuta.
rubuta Na ka wanda ka wannan.
buɗa ka buɗe littafi ka bayani kai ma ka rubuta. Ka ajiye in na gama bayani sai ka yi me? Sai ka yi kai ka bayani.
to yanzu gama bayanin ka ce mana ka gama na hakura shi kenan.
ba ka wuce yake yanzu kama mu da nan ka kama minti nawa zai ishe ka suna wani sabon duba a a yi haƙuri don Allah ku yi haƙuri wanda ya sake magana sai ya fita duk uku na wanda ya sake cewa komai sai ya fita saurari duka ji kafin na zuwa tukuna Tsaya ka ji.
a dan tsaya na zuwa yanzu tsaya mana ya ina so za mu kawo magana kuma kake bannin to ai magana ce kana dole da- ne yanzu magana da- Saboda lokacin da ka dora ni da wannan lokacin da ka da saurare ni da ni da Allah.
ni Saurare ni da da Allah.
aka bani ba saurare sai da duka aka ji.
bani ma na je ne tunani Magana da aka nake bani yi.
na je ne tunani aka bani na je ne tunani yanzu da sallah tunaninka Yawwa.
da dalilin da zaka kawo mana duka yanzu minti nawa kake so mu baka kai mun ji wa eh ai idan na gama yin dai bayanin yanzu zuwa wallahi ce da kai kan nan gurin idan na gama nan sannan sai in zo in kawo bayani na. da abinda duk abin nan aka fahimta kaga ma'ana zai dau lokaci saboda abu Zai ɗauki ne mai yawa lokaci. Yau zai ɗauki Yawwa.
lokaci.
to ni yanzu nawa ina son minti uku zan faɗi nawa sai mu bashi ya Misali, karasa nasa ina zuwa ai Shikenan.
ku- na Nawa- sani.
ni na na san minti nawa ne Na minti sani.
uku tsaya mana Good.
ni na na san nawa minti uku To minti bari uku mu faɗi sani, nawa ne ina a zuwa minti kuma.
uku A'a.
shi kuma tunda bai san Ai.
iyakacin mintunan da zai ɗauka ba shi kuma sai in bashi A'a.
jama'a ku saurare ni wani ba haka yake ba a mu- alƙalin ba.
da ko kuma mutumin da wani aka ba shi ina zuwa saurara ta zaka in yi magana ai ba haka ai ko ka zo ni ma misali ai zuwa kai ka kotso mun yanzu A'a, ka bar ka zo- mutu ka kuma zo- gama na wasu kuma sai nan sai ka a a yanzu Ai, ba za ka ni yi nawa ba.
tunda ni na na- na san nawa mintuna ina zuwa idan kana magana ce Zan ake tambaya kammala ka nawa kai mun mintuna.
tambaya mun tambaya Zan gama nawa ka gama mintuna.
mun tambaya ka ce to A kawo minti uku.
hujjar ka ka bari tukuna har tukura na kuma kuntu za ta kin in ban da gaskiya shikenan ba sallama zan yi tsaya mana ya me yasa In kake dai ba ni da hankalin- gaskiya sallama ka tashi zan yi.
hankalinka kake A, ni ban tsaya hankali na ba ai Mana.
dole ne mun tun da na yanzu ji dawowa za ka yi ka dawowa saurare ni yanzu dole za mu tafi akan tsari jama'a saboda mutane suna zaune saboda lokaci yanzu dole za mu takaice a tafi akan lokaci ɗauki ago ɗauki wayar ka ka rike mana lokaci in ba haka ba zai zama zaman ba zai yiwu ba ɗauki lokaci ka rike mana kunna time kunna time yanzu a tafi akan lokaci in kana yi in ka gama mintunan sai ni ma sai in dawo. yanzu sa mana minti uku uku a mun ce ku ni ba zan iya bayani ni ba minti biyar wani zai mun kadan yi bayani wallahi minti biyar ta yi mun kadan yi bayani Wani sai ya kaɗe ka huta, in ka huta yi ma in yayi.
ya za a misali ai ina zuwa tukuna wallahi wani ba ka'ida bane ba wannan ba tattaunawa bane a minti ce nawa kake so ina zuwa a ce wai minti uku.
minti nawa kake so fa abu abin da mamaye ne ne sai ka Minti ce nawa mun zuwa kake so?
zan kuma ya ce minti yayi ya ce glass a magana yanzu ba minti nawa zan kake yi.
so kai wanda zai ishe ka ni eh a yanzu Eh.
abin sha biyar minti 15 Mm.
rike masa minti 15 ku zauna ku jira shi minti 15 bari ya gamu
Allah subhanahu wataala yake cewa uh, afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya kuke so ku bi wa man ahsana wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumi yuqinun wa yafi me kikkiawan hukunci wa yafi Allah kikkiawan hukunci da mutane masu me masu yaqini ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakidul yahuda wan nasara kada ku riki yahudu da nasara auliya masoya ba'duhum auliya ba'd domin sashen su yana me yana son sashi wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya juya daga cikin ku ya shiga cikin su to fa shi ma yana cikin su inna allaha la la yahdi al-qawma zalimin baya shiryar da mutum azzalimi fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim sai ce zaka ga wayanda a cikin zukatansu akwai tsatsa yusari'una fihim suna gaggawan shiga cikin su yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira dalilin da suna kan shiga muna jin tsoro ne kada me kada su kamar mu ko su mamaye wani abu ko kuma su rike wani abu wanda zai za su hana mu wani walwala shine mu dalilin mu kawai sa mu kai shiga kuma Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya zage fadin hakan akwai tsatsa mai a cikin zuciyarsa daga cikin mai wa'anda ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku shiga sai ya ce menene fa asallahu ayya atiya bil fatihi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin sai ce ai da sannan Allah subhanahu ta'ala zai kawo budin sa ko kuma wani al'amari ya zo daga gare shi sai su wayi gari a cikin abin da suke boyewa a cikin zukatansu suna masu nadama su wa'annan wanda suke gaggawar shiga cikin me cikin kafircin wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula illadina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum sai muminai wa'yansu muminai wa'yansu daga cikin muminai suke cewa wa'yannan ne wa'yanda suke rantsoyinsu suke jiddar rantsoyinsu da Allah cewar suna tare da ku suke cewa innakum lam in- innahum lama'akum suna cewa suna tare da ku yace habitat a'maluhum fa asbahu khasirin yace menene ayyukansu ya lalace ya su waye gari suna asararru ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani mai yartadda minkum an dinihi duk wanda ya bar duk wanda ya bar addininsa daga cikin ku ya ridda fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah subhanahu wataala zai kawo waɗansu mutane yuhibbuhum suna son sa wa yuhibbunahu kuma shi ma yana son su azillatin alal mu'minina masu bi ma'ana ƙar- masu tausayawa muminai ne a izzatin alal kafirin masu kuma gallazawa kafirai ne Yusa- eh, yujahiduna fi sabilillah suna jihari a hanyar Allah wala yakafuna lawmata la'im kuma sannan ba sa jin ba sa jin tsoron mai zargin wani mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce daga Allah yana bawa wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah ya kasance ilimin sa mai yalwa ne innama waliyukumullahu wa rasuluhu lalle kadai Allah subhanahu wata'ala da manzansa walladina amanu da wa'inda suka yi imani alladina yuqimuna salata wa'inda suka tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suka bayar da zakka wa hum raki'un kuma sannan suke ruku'i wa may yatawallallaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya juya wa Allah da manzansa da kuma wa'inda suka yi imani to lalle rundunar Allah ita ce nan mai cin galaba mai nasara ya ayyuha alladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakibu alladhina takadu dinakum hudwa wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya ya ku wanda kuka yi imani kada ku riƙi la tattakibu alladhina takadu dinakum hudwa kada ku riƙi wa'anda suka riƙi wato ku addinin ku da izgili wa la'iban da wasa min alladhina utul kitab daga cikin wa'anda muka ba wa littafi min qablikum kafin zuwan ku wal kuffara awliya da kuma kafurai masoya wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tso- wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai in kun ba mu'minai bane ku sai ku ji tsoron su To, bayan wannan bayanin a nan idan muka je cikin suratul Ali Imran, Allah subhanahu wata'ala yana ce mana, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wa'yanda kuka yi imani, mayyar tadda minkum an dinihi. Aw, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wa'yanda kuka yi imani, in tuɗi'u fariƙan min ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. ya ku wanda kuka yi imani idan kuka bi wani sashe wani bangare daga cikin wa'in- al'amarin wa'inda muka ba wa littafi to za su mayar da ku kafurai bayan da kuna da imani yanzu idan muka koma kan wannan ita ayar tamu tunda uh, munan can da muka ce menene dole ne mutum ya tabbatar da la ilaha illallah da kuma ga abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana akan menene akan kada mu shiga me hanyar waɗannan mutane idan muka shiga to za su mayar da mu kafirai bayan da kuma muna da imani saboda shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa menene kuma mun a yadda abin nan yake musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai saba wa Allah ba kuma bai saba masa ba duk wani gargadi da Allah subhanahu wataala yake yi kawai yana yi ne wa su mutanansa idan aka yi akan sa kaga kenan menene ya shafi kowa da kowa ka sani cewa menene manzon Allah ma ba a rabu da shi ba ballantana kai sai Allah yake cewa menene cikin suratul baqara walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum su fa yahudu da nasara ba za su taɓa ba za su taɓa yarda da kai ba sai dai idan hanyar su ka bi wa in taba ta ahwa ahum ba adal ladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min allahi min wali wala nasir to fa idan ka fi son zuciyarsu bayan ilimi ya zo maka ba ka da me wani mataimaki ko wani majibinci a wurin Allah a can cikin suratul isra'i ba isra'i nan ma Allah menene ya ƙara yin gargadi walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la adqanaka bi ifal hayati wa bi ifal mamat yace kai kiris kai kiris ka karkata zuwa cikin su dan kadan shay'an qalila da a ce ka karkata Allah me yace idan la azaqnaka dhi'fal hayati da zamu kuntata maka rayuwar duniya wa dhi'fal mamati kuma ka bar mutuwa ma mu halshe da kai kun gura ka samu mataimaki a wurin mu to a nan gurin idan muka dauki can kuma suratul abin inda Allah subhanahu wataala nan ma yake gaya masa cewar menene um haddan wurin ya kwace mu ina da tayin Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wama wasa bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la wa la tatafarraqu bihi hmm wa la tatafarraqu fihi yace menene kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib nan ma yana zama cewa wannan shari'ar da muka sanya muku ita muka sanya wa suwa su Ibrahim da Musa da wane ne duka Allah subhanahu wataala ya safo annabawa duka yace ita muka sanya musu kuma yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabita kuma kuma mutanen sa kubita idan muka tsallaka muka tafi nan Allah subhanahu wataala ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ولولا كلمة ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم ترى الظالمين هزوانا نما منين wannan ka tambaye su ko suna da wa'ansu ababen shirka wa'anda menene suke menene suke shar'anta musu wani abu a cikin addini koma bayan Allah to wannan dalilin da kuma wasu dalilai da yawa saboda na gano mun sauran minti uku su ne nan hakan yake karfafa mu cewar menene ba wai iyaka cewa mallam ya hakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ce take nuni da cewa idan mutum ya bi wata doka wani ya tsara masa wata doka ko kuma menene ya zo ya zartar da wani hukunci wanda ba na Allah ba wannan shi musulmi ne wannan yana nuna mace wani ba musulmi ba ne shi sannan ba iyaka waccan bace ba da wayannan abubuwan sauran mun jina ok magana kake a ji ne kuma ka daga hannu to wayannan da kuma wa'ansu ma da yawa wayanda menene muke ake kawowa cewa menene wannan shari'ar ta zama kafirci ce kamar yadda shi ma a bakin malam na ji ya faɗa ta ce demokuraɗiyyar nan da aka kawo tsinanniya kaza kaza kaza Allah ya rusa mana ita Allah ya kaza Allah ya kaza na ji ya faɗa kuma tun ba wai wannan lokacin ba tun lokacin da ma yake abin ɗinsa da hausa ba ma ni lokacin ma abin ba ma hausa ma lokacin nake ji yadda yake zagin shirka da abubuwa wanda Allah subhanahu wataala kuma ya kira wannan abun shirka ne ya kira shi kafirci ne to hakan ba zai sanya wani sai wata abin da ya sanya ma shi malam din da yake kawo wannan abin nan din na take da suna wa man lam yahkum bima anzalallahu saboda a kasa za a samu kufurin duna kufurin za a samu wanda menene ibnu abbas ya kawo to ba iyaka wannan bane ba sai dai idan za mu bi dukkan wani ayoyin da nake tago da su cewar za a bi su salsala bayan salsala a gane kowace ga hukuncinta in muka je wajen kufurin duna kufurin shi ma mu gane wanne ne kufurin duna kufurin shi ma wannan da alƙalin da mabiyan da masu sanya shari'ar su ma kufurin duna kufurin ne ko kuma ba kufurin ba ne duna kufurin kuma ina ina alƙalin da iya zama duna kufurin duna kufurin da makamanta haka ba za mu zauna akan aya ɗaya mu yi magana ba kuma za mu dinga ɗaukan menene ta bayanta da kuma wadda ta goya mata to assalamu alaikum wa rahmatullah
To, wa alaikun salam wa rahmatullahi barakatu. To, jama'a, ku ƙara haƙuri kama yadda kuka gani, cewa mun ɗauko abin nan daga tushe muna fatan Malam Suleiman ya fahimta kuma wanda suke biye da musu fahimta.
a misali Abin da ina zuwa ina kaga, zuwa kaga, kaga, kaga tsaya. Tsaya da kake magana.
Yana wata magana ce, Ba za ka yi ba, ba za ka yi ba. Ba za ka ai yi ba ba.
a ciki take ba Ba za ka yi ba. In ka sake ni ne ya ce magana.
wai ni na fahimta Ah, muke shi kai sa shiru. Kar ka sake magana ina yi.
ai idan gaskiya ke ba Allah ya ba Karka mu sake fahimta da magana.
baki daya Karka yi Za a magana.
ce ko Kai mu shiru fahimta aka ce. kai ko kuma shi ya fahimta shiru kar ka sake Abin da zan magana a faɗa cikin kenan.
zance na amma idan kace dama can kin A'a.
dama ka dake ne nan kawai ba ka fahimta ba Allah ba wani ba na yi malam baka san doka ba baka san doka zama ba na ji kar kai kar kai magana ina magana Nice, yanda na nice.
girmama ka kai wannan rashin girmamawa to a ya- rashin a ya- a ya hakuri a ya hakuri na mai bada hakuri na mai bada hakuri mun ɗauko maganan nan ta gabar da za a gane na farko shine dokar Allah a cikin alkur'ani akwai dokar Allah da saba mata kafirci ne kama yadda baƙonmu ya faɗa ya yadda akwai doka ta Allah kuma saba mata ba kafirci bane kama yadda duk ya gabata to sai muka zo kan gabar da yace dokar Allah ce saba mata kafirci ne sai muka bashi dama cewa ya kawo mana dalili bayan an buga misali da alkali an kai masa ƙarar ɓarawo sai ya ce tararsa za a ci ko kuma za a bashi wasu kwanaki ko watanni a gidan yari muka ya ce wannan lallai ba shi ne hukuncin Allah ba mu ma muka ce lallai wannan ba hukuncin Allah ba ne amma mai hukuncin alƙalin ya ce alƙalin arne ne ba musulmi ba ne to wannan maganar da ya faɗa a kafirta mutumin mutum ko alkali ko waye a kafirta shi saboda bai yi hukunci da ƙur'ani ba kai tsaye ba tare da an yi tafsili ba wato an rarrabe yaushe ne zai zama kafirci babba mai fitarwa daga musulunci yaushe ne zai zama ba kafirci ba wannan Muhammad Yusuf shi ya fara wannan cikin wannan littafin da yake hannuna wannan na ji shi na ji bayanan ka da kai shi ina da shi gashi Muhammad Yusuf ina da yi a ya haɓa na ruwanka zan karanta mana a nan ba bin zan karanta mana zan karanta wannan kuma ainihin ban ga littafi ba ai- Zan karanta yanzu.
a'a wannan misali ni shafin zai nuna mun shafi shafi na Kaga ba- hamsin da ina hudu zuwa.
shafi na Ina hamsin da littafin hudu nashi.
gashi zan buɗe a rubuta mun wani shafi na a'a.
hamsin da hudu wurin wurin wurin wurin wurin wurin wurin wurin
amma ka sake magana fa za a samu a ina za za yi kuma misali na ga wannan kuma A'a.
magana ba zan yi magana akan zan wancan ba.
karanta mana ya haƙuri akan wancan ba zan magana ba ni mai aya nawa maganar Allah ba Na ruwa karanta da ba ke daidai ji bane shi kawai na da rabu.
gani.
tsaya littafin wa na zuwa littafin wa Me kake makashi shiga zance na?
littafin wa kashi me yasa kake tambaya ta ni ma sai da na ga maka littafin wa lokacin da na fara cewa wallan ya kuma wa ajiyar littafin wa ya kace wannan jama'a ina karanta littafin Muhammad Yusuf mai suna hadhihi aqidatuna wa manhaju da'awatina zan karanta shafi na 54 tafiyan mu irin shi la haula wala quwwata illa billah a ai okay na yi tare shi ba za ka sake magana cikin mutuna kar ka sake magana cikin mutuna ya hakuri to a ai akwai abu to shikenan kar ka sake magana cikin mutuna
to a aram Ba shi biro.
aram ai kar karki ai ba ni wani ba ni wani Ka tara. Ka tara duk abin da za ka Wannan littafin da ka ci kaza ne ya dawo.
eh to ai na jin ruwa mana wannan wannan aqidar ta cewa in dai alkali yayi hukunci da abin da ba qur'ani ba sabanin shari'a ya saba wa dokar Allah kama a kawo masa ɓarawo sai ya ce ba hukuncin Allah na qur'ani za a yi masa ba wani abu daban za a yi masa wannan ita ce aqida ta Muhammad Yusuf wacce take sabanin aqida ta ahlus sunna sabanin aqidar ahlus sunna ce aqida ce gurbatacciya lalatacciya mai hadarin gaske wacce ake ƙoƙarin rakkabawa matasa irin waɗannan to amma duk lokacin da za a zauna kuma a tattauna bisa ga ƙa'ida ta ilimi da tattaunawa kuma cikin nutsuwa wannan ya jawabi wannan ya saurare shi to anan ne ake gane ina aka dosa kuma wanda yake neman gaskiya nan zai tsaya ya nutsu ya duba ya ga gaskiyar da za a nuna masa an ce a kawo dalili kan wannan aƙidar ta cewa idan alƙali ya hukunci da abin da ba ƙur'ani ba ko ba shari'ar Allah ba ya kafirta sai ta karanta ayoyi kuna jin da ya karanta ayoyin duka kuskure mun faɗa tun a farkon zaman mu cewa ba za ka mun faɗa cewa tun a farkon zaman mu cewa aqida ta ahlus sunna ko fahimta ta daidai zaka kawo aya ka kawo hadisi ka kawo fahimtar magabata to bai kawo mana wani malami magabaci da yake da irin wannan fahimtar ba cewa in alkali yayi hukunci da sabanin qur'ani ya kafirta bai kawo mana ba to ni kuma zan kawo masa asalin waɗanda suka kawo aqidar gashi nan kaga Muhammad Yusuf ne shafi na 54 cikin wannan littafin mai suna hadhihi aqidatuna wa manhaju da'watina da ya zo bayan ya ce ƙalar ƙurtubi ƙalar ibn battal ya kawo maganar ibn battal ya kawo maganar ƙurtubi da ya zo shafi na hamsin da hudu daidai sai ce ƙultu shi zai yi magana muhammad yusuf suka ce da ya kawo nasu
sai muhammad yusuf ya ce ƙultu ya ce ni na ce wa min zalikal kufri sarih yace daga cikin kafirci wanda yake karara zai goya akan maganganun malamai saboda malamai sun ce akwai kafirci kwarai da yake fitar da mutum daga musulunci sai ce to zai kara min zalikal kufri sarih daga cikin kafirci karara inji Muhammad Yusuf shugaban Boko Haram yace daga cikin wato kafirci karara yace al hukmu bil qanunil jahiliyati a yi hukunci da constitution ɗin jahiliya a yi hukunci ya za ka na kake ko da wani ba za ka yi magana ban ina magana dan za ka ɗauke ma hankali wanda aka tsaye maka sun ai sun riya shi ne amfanin zaman su suna kula da shi wani kana magana kana shiga tambi na
ina sani ya tambaya ki Muhammad Yusuf ya ce 53 wa min zalika al-kufr as-sari al-hukm bi qanun al-jahiliya mutum ya zo yawa mutane hukunci da wata doka ta jahiliya ba ta Allah ba, allazi galaba ala kasirin min biladil musulmina, ya ce wannan doka dokoki da ba na Allah ba da suka yi rinjaye a da yawa daga cikin garuruwan musulmi da su ake aiki. Da haka kaga ya ce, wa min zalikal kufur sari al-hukumu bi qanunil jahiliyyatin allazi galaba ala kasirin min biladil musulmina. Duk wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba, a cikin wannan littafin hazihi aqidatuna wa manhaju da'watina ta'alif abu abu yusuf muhammad yusuf shugaban boko haram yana da wannan fahimtar kai tsaye to bari ayoyin da ita kokarin karanta din yana karanta su ba daidai ba bari ku ji menene fassarar su a wajen magabata ya aka fassara su mu fara da ibnu jarir ayar wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun rabu da shi yana da shi yana da qur'anin sa ba zai na fara ba
ayar da ya karanta cikin daga cikin ayoyin da ya karanta wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun
ba farko ita na fara ba
Ci gaba kawai, ci gaba.
inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu والربانيون والأحبار بما استوفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الله يقول فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون waɗannan da Allah subhanahu wata'ala ya kafirta su ba iyakacin sun saba wa hukuncin da Allah ya saukar cikin attaura ba iya wannan ne ya kafirta su ba Allah ya bayani abin da ya kafirta su shine sun ƙara da yi wa Allah ƙarya a cikin attaura suka goge ayoyin Allah sai suka rubuta abin da suka ga dama na hukunce-hukuncen da daga aljihunsu sannan kuma sai suka ce wannan na aljihun nasu suka ce shine na Allah to su ne sun kasa- sun kasance mubaddilina ibnu jarir yace ya- a tabari da yazo fassara wannan ayar sai yace wa aula hadhihi alaqwalu indi bis sawabi in za a fassara wannan aya magana ta inganci magana ingantacciya qawlu man qala maganar wanda yace nazalat hadhihi ayatu fi kuffari ahli alkitabi wannan ayar tana magana kan kafiran ahlul kitabi su Allah yake bayanin kafircin su yace li anna ma qablaha wa ma ba'daha min al-ayati fa fihim nazalat saboda ayoyin da suke gaban wannan ayar da na bayanta duka suna magana ne kan ahlul kitabi da haka waɗannan ba su take magana yace humul ma'niyuna biha su ake magana su ake nufi yace wa hadhihi al-ayatu kaga waɗannan ayoyin siyaqul khabari anhum suna magana ne a matsayin labari game da ahlul kitabi fa kaunuha khabaran anhum aula da haka a ɗauki ayoyin nan akan cewa duka suna magana ne kan ahlul kitabi aula wannan ita ce magana mafi inganci yace fa in qala qa'ilun idan mai magana yace fa inna Allah ta'ala zikruhu lalle Allah subhanahu wa ta'ala amma bil khabari bidhalika an jami'i man lam yahkum bima anzala Allah amma idan mai tambaya ce to ai Allah ya ce wa man lam duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ai Allah ya game fa kaifa ja'altahu khassa kai kuma ya kace wannan ya shafi wato kiristoci ne da yahudawa kawai kila yace to ga amsa inna allaha ta'ala amma bil khabari bidhalika an qaumin kanu bi hukmi allahi alladhi hakama bihi fi kitabihi jahidina fa akhbara anhum annahum bi tarkihim al hukma ala sabili ma taraku ma tarakuhu kafiruna yace in kace me yasa na kebance sai in ce maka to ai Allah subhanahu wata'ala ya kebance ahlul kitabi da ambato a cikin wani yanayi to don haka duk wanda ya dace da su a cikin wannan yanayi shi ma ya kafirta wato wannan ƙura'an da yake hannunmu duk alƙalin da ya je ya goge wata aya cikin alƙura'ani sai ya rubuta abin da ya ga dama ya ɗauko constitution sai ya rubuta shi cikin ƙura'ani sai ya ce wanda ya saba wa wannan constitution ɗin bai kira shi constitution ba sai ya ce wanda ya saba wa wannan ayar ayar kuma ainihi ayar Allah ce ba ayar Allah ba ce daga aljihunsa alƙalin sai ya sa ta cikin ƙur'ani sai ya yi wa Allah ƙarya ya ce maganar Allah ce sannan kuma sai ya yi aiki da ita a matsayin doka to wannan shi ne wanda ya kafirta yanayin kafirci babba mai fitarwa daga musulunci shi ake kira al-mubaddil inji ibnu jarir baddala shar'a Allah ya yi wa Allah ƙarya ya ce shi ne hukuncin Allah to wannan arme ne kafircinsa babba ne awista halla ko kuma wanda ya halatta a yi hukunci da saɓanin abin da Allah ya saukar ya ce halal ne kamar da imamu al-qurtubi ya faɗa na al-qurtubi da yazo sai ya ce qala ibn mas'ud wal hasan hiya ammatun fi kulli man lam yahkum bima anzala Allah ay mu'taqidan zalika mustahillan lahu duk wanda ya halatta yace eh ya halatta a yi hukunci da constitution ba haramun ba ne. To, a nan ne za ka gane wata fa'ida ta ilimi mai mahimmanci cewa yin abu daban halatta shi daban. Alƙalin da ya je aiki da constitution, inda da za mu tambaye shi mu ce me hukuncin yin aiki da constitution ya ce haramun ne, ce me hukuncin yin aiki da ƙura'ani ya ce wajibi ne, amma ya aka ka bari sai ya ce ya faɗi wani uzuri mara wanda ba zai karɓi ba. ya ce ko tilasta shi aka yi ko shi ma haka ya tara ana yi ba ka da uzuri ba ka da uzurin bari amma ya yadda cewa haramun ne aiki da constitution ya yadda cewa wajibi ne aiki da qur'ani wannan ba arne bane bai kafirta ba musulmi ne wannan bai kafirta ba malam yastahil saboda bai halatta ba daidai yake da barawan da ya saba wa dokan Allah yayi sata shi barawa mun kafirta shi shi ma ya ce bai kafirta shi ba Sulaiman haka wanda ya sha giya shi ma ya ce bai kafirta shi ba wanda ya sata bai kafirta shi ba kuma sun saba wa dokar Allah to haka shi ma wancan alƙalin tunda dai ya yadda abin da yayi haramun ne kama yanda barawo abin da ya sa ba a kafirta shi ba ya yadda sata haramun ce shi ma barawon da ya ce sata halal ce da ya kafirta shi ma mazinaci da ya ce zina halal ce da ya kafirta to amma idan mutum ya yadda cewa laifi laifi ne sai ya aikata shi mu'taqidan hurmatahu ya yadda haramun ne to bai kafirta ba wanda ake kafirtawa shine wanda ya halatta almustahil lil hukmi bighairi ma anzalallah wanda ya halatta ai hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar haka aljahidu lil hukmi kama yanda Abubakar lil jassas yake faɗa cikin tafsirin sa shi ma yace wa man lam yakun bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sai ya ce la yakhlu min zalika an yakuna muraduhu al kuf kufra shirk wal juhud aw kufra ni'mati min ghairi juhud man hakama bi ghairi ma anzara Allah jahidan wanda yayi yana mai juhudi yana cewa ƙarya ne ma ba hukuncin Allah bane abinda aka ce aiki da shi ce ƙarya ne ma ba hukuncin Allah bane shine jahidan shi ma wannan kafircin sa kafirci ne babba mai fitarwa daga musulunci to wanne ne bai kafirta ba wanne ne ake cewa kufur hudu na kufur wanda yake faɗa maganar sahabban manzon Allah ta fassara alqur'ani shine wanda yace nayi hukunci da abinda ba qur'ani ba wato constitution sai ya ce amma ya yi imani ƙura'ani shi ne daidai ya yi imani constitution haramun ne a yi aiki da shi amma a haka kuma ya aiki da constitution ɗin to wannan daidai yake da wanda ya sha giya ya yadda giya haramun ne daidai yake da wanda ya zina ya yadda zina haramun ne waɗannan za a kafirta su kafirta su shi ne addinin kawarijawa 'yan boko haram su ne masu wannan aƙidar wato ko mutum bai halatta ba ya yadda cewa haramun ne su ba sa bambancewa kawai ka aikata shikenan sai a kafirta ka abin takeici shine abin da malam Sulaiman yake maimaitawa yake fada to amma na san rashin sani ne kama yanda kuka ga yana karanta ayoyin baya iya fadin su daidai baya iya fassara su daidai mun yi hakuri saboda bai kamata mu saba alkawari mu katse shi ba bayan mun ce ba za mu katse shi ba har aya ya dinga karantawa ba daidai ba ya dinga fassara ba daidai ba amma duk muka yi hakuri saboda mu bari sai ya gama bisa ga dokar zaman mu da haka duk ayoyin da ka karanta galibin su duk ba daidai bane in aka kasa su 195 duk ba daidai ka karanta su ba fassarar kuma 99 ma duk ba daidai ka fassara su ba to in dai haka ne ayoyin baka iya karanta su ba fassarar su baka iya fassara ta daidai ba to ya za a yi ka san ma'anar su in kai wa kanka adalci kuma ka hada da tsoron Allah ya za a yi kasan ma'anarsu ba daidai ba ne abinda kake faɗa kafirta wanda ya hukunci da constitution ba tare da bin wannan dokoki na ilimi da malamai suka faɗa ba kawarijanci ne sai da dokokin ilimi ƙa'idojin ilimi la yakfuru illa man istahalla aw faddala aw sawa aw baddala in kaga an kafirta mutum to ko dai baddala ne ko kuma istahalla ko sawa ko faddala wannan eh wannan su hudun su ne kafirci babba mai fitarwa daga musulunci amma almustabdil wanda shi istibdali yayi ba tabdili yayi ba shine mujarradul hukm bi ghairi ma anzala min ghairi istihlal shine kawai yayi aiki da sabanin abin da Allah ya saukar ba tare da ya halatta ba ba tare da ya fifita constitution akan Qur'ani ba ba tare da ya daidaita constitution da shari'ar musulunci ba ba tare da ya ce constitution din ita ce maganar Allah yayi wa Allah ƙarya ba wannan ba arni bane bai kafirta ba ba masu kafirta shi sai yan boko haram kai ma dan baka sani bane an dora ka bisa ga jahilci shi wancan da ake magana na silaja shi wancan na silaja da ake magana bin Muhammad Muhammad bin Muhammad ina ji na kusa shekara ina neman sa cewa ya yadda ba ma irin dabarun da ban masa ba cewa zo ka yadda mana duniya ta gani mu zauna inda kana da gaskiya yanzu kai kaga kai jarumta kuma ka nuna wa mutane gaskiya kake so ina ba da muna fahimta shedan ne kawai ke kokarin yanzu wasa da kai amma dai har ka zo nan da alama da kyakkyawan niyya ka zo ka zo ka faɗi abin da kake kudircewa abin da ba daidai ba a gyara maka haka muke kyautata maka zato ka zo da shi ka zo ka faɗa abin da kake kudircewa inda aka tarar kayi kuskure a nuna maka a tabbatar maka cewa ba daidai bane imamu shanqiti waccan ayar da ka kawo amlahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah imamu shanqiti da yazo karkashin wannan ayar kun ga yanda suke yi saboda rashin tsoron Allah kai baka ma san ana yi ba amma su waɗancan da suka san abin ga abin da suke yi in suka zo karkashin wannan ayar imamu shankiti ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to sai su fara karanta abin da shankiti ya faɗa yace ma dallat alai hadhihi al-ayatu al-karimatu min anna makhtalafa fihi an-nas min al-ahkam fa hukmuhu ila Allah wahdahu la ila ghayrihi ayat ta nuna cewa duk abin da mutane suka yi sabani hukuncin sa yana wajen Allah ba a wajen sa ba fal ishraku billahi fi hukmihi kal ishraki bihi fi ibadati yi shirka cikin hukuncin Allah daidai yake da shirka cikin ibadarsa to saura yaya magana mato duk wanda ya hukunci kenan ya zama mushriki sai ce qala fi hukmihi wa la yushriku fi hukmihi ahada wa qala fi fi qira'ati ibn amir wa la tushrik fi hukmihi ahada sai ce wa qala fil ishraki bi fi ibadati faman faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada yace fal amrani sawa'un abubuwan nan guda biyu daidai suke kama tara idahahu kama yanda ka gani insha Allah a bayyane yace wa bidhalika ta'lam anan ne zaka gane al halala huwa ma ahallahu Allah halal shine abinda Allah ya halatta wal harama huwa ma harramahu Allah haramun shine abinda Allah ya haramta kawo majmu'u fatawa na ibnu taymiya juz'i na uku wal haramu wa ma harrama Allah wad din huwa ma shara'ahu Allah addini shine abinda Allah ya shar'anta kalli wannan magana sai yace fa kullu tashri'in duk wani tashri'i duk wata duk wata doka da za a zo a amfani da ita ba ta Allah ba batilun haramun ne sai ce wal amalu bihi a zo a yi aiki da shi badala ta shiri'in lahi maimakon a yi aiki da shari'a sai a zo a yi aiki da constitution ya ce inda man ya taƙidu annahu misluhu au khairun minhu a wajen wanda yake da aƙidar cewa constitution daidai yake da shari'a ko ya fi shari'a a wajen Allah ya ce kufurin bawa wannan shi ne kafirci ƙarara kaga inda man ya taƙidu alƙalin nan ba za a kafarta shi ba sai an samu ya ataqidu annahu misluhu aw khairun minhu sai ya ce constitution daidai yake da qur'ani ko constitution ya fi ya fi qur'ani ya fi shari'a haka ash-shaykh ibn usaymin anan lokacin riyadu salihin haka haka ibn taymiya ba matsala ina gama haka ibn taymiya aka kawo za ku ji to bismillah yawa na farko kace duka ayoyin da na karanta ga baki ɗayansu ba daidai ba ne ba fassarar ma ba daidai ba ce ba ko ina so ka karanta mana ka fassara mana
ko a ya Okay. Ah, okay. Ah, lokacin ka ne wai.
Ah, okay, okay.
Eh, ci gaba Lokacin ne nake.
eh lokacin ka ne Bayan nan kuma ah, ina buƙatar a cikin littafin Muhammad Yusuf da kaɗaga na ji daga farko su malaman me suka ce sannan ya ɗora magana su akai. Sannan na uku ayar da na ce na abin da kace da ita na fara ba ita da ita na fara ba kuma ina so ita ma za ba ni dama zan nuna maka da wata ayar da na fara wadda nake so a fara bayani da ita ce sannan kuma littafin da ka ɗauke yanzu littafin wane ne
adwa'ul bayan ba shi ba wanne wanda ka karanta abin da ba shi ba wannan maganar ibnu jarir ne tafsirin ibnu jarir wannan eh tafsirin Wato- ibnu jarir ibn jarir Mm. shafi na nawa ne
karkashin aya tafsiri abin da yafi sauki kawai karkashin aya karkashin aya wa man lam yahkum bima anzala la inna anzalna Kawai shi tawrata ne. na fuskanta karkashin aya na kawai.
fuskanci wannan Mm.
sannan na sannan a neman zama abin nan ya nemi ku zauna da shi baka ba shi dama ba abul musanna
wane ne abul musanna abul musanna rubuta Mm. sai dai ba sani ko kun zauna da shi ba ban sani ba ban ga zaman ba ba ku zauna ba
zan yi bayani ko in yi bayani yanzu eh za ka iya yi kun zauna da shi ban sani ba eh na zauna da shi ok to a bar wannan ba wannan magana Mm?
da yake ban ga zaman ba ne ba a ba a yi rikodin ba amma sun zo su biyar a gida na za can ku iya yin alƙurin da shi eh to shi kenan zaka zaka aiko zaka turo su insha Allah zan nemi abin haka da shi kenan to ka turo mana su
san eh yana tambayar wani
sannan kuma Cewa na zauna da cewa shi.
sai mutum ya ya halatta ko kuma ya haramta ina da tabbacin waɗannan mutane suna halattawa kuma suna haramtawa
to yi bayani na yi ya bayani ba da wajen yi bayani kama yi bayanin me haramtawa din me halattawa din na abinda Allah subhanahu wataala ya ce haramun ne su kuma su halatta abinda Allah subhanahu wataala ya ce me yasa halatta su halatta yi su ce za a iya yi sun sayanin sun saka da hannunsu za a iya yi har su ganta sun ce halal ne bi ma'ana ai yanzu akwai abin da kawai idan aka nemi don haka ɗinka kamar kai magana da baki ne in aka nemi sayanin ɗinka kamar dai kai magana da baki ne duka ka yarda ne yake nufi ko ba ka bane
mm sani yanzu misali tsaya yanzu tsa- Ina da- ah, ya hakuri tambayar sa
misali da kake magana da mata ake cewa kamar wani abu wanda
zo kai magana da mic
to ai kuma to za a ɗaya mun da lokaci amma ba ai tambaye ka ko da ke ah jama'a ku yi hakuri Ya ce ba shi ya Kar ku hakuri shigo kawai.
cikin abin nan.
kawai.
tambaye sa zan yi akan abu tambaye da zan maka kamar kana magana cewa duk wani shugaba alƙali in dai hukunci da abin da ba Allah mu dauki sarki ya sauka ba ya kafarta kuma duk wannan kafircin da kake ta magana akai shine nake cewa to kamar misali ni yanzu tambayar da nake so zan maka shine guda daya wacce nake so da Allah ka ban amsa kafin ka ci gaba shine kamar misali kai da kake zama a wannan kasar tamu ta Najeriya kaga shugabanninmu ka ce musu arna ne ko misali saboda suna kan constitution suna kan demokradiyya gaskiya to shin kai ma kenan wanda kai nan ka yadda da kafirci kenan saboda man radiya bil kufur na so ka na ya gane na tambayar.
ba- Ya gane?
na gane nan ba ka amsa to shikenan nan ba ka amsa to shin ke kuma ne
matsayi na shikenan ya gane tambayar ka matsayi na na zama a nan inda ake yin mai kafirci inda ake yin doka ba na Allah ba shi ne nan za a zauna kamar yadda dama can a ciki nake farko aka zo aka kira ni na fuskanta sannan na me na musulunta ka fuskanta kai yaushe ka musulunta musulunta ne yaushe ka musulunta au me tunaninka a yaushe ka musulunta kai to ai da ja mun lokaci ne to ai na A'a, bayani kuma tambayar ka ne misali kai yaushe ka mu- ka dade da musulunta ko gaskiya ban jima ba ka jima da musulunta ba jimawa to hakan kamar yadda ake yin kira kamar yadda manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu gharibun sayaudu ghariban kama bada to yazo aka sanar da ni na fuskanta Eh.
kuma lokacin To yanzu da ka kafin na musulunta ya ka fuskanta zauna kuma cikin kafirci dalilin da ya sanya na zauna Eh.
kamar yadda suka faɗa cewa yanzu lokacin kira ne kuma muna dubawa menene A'a, ina amma zuwa ana kafircin ai ina zuwa Ba tsaya ba.
ina zuwa Mm.
kamar yadda nake kafirci a baya idan ya kasance ba sa nan ko kuma ban ji wannan kiran ba ta yaya za a yi na bar kafirci daga musulunci dole sai san da menene wanda ya zo kamar yadda annabawa suka yi suna cikin garin kafirci suka raba suka ce la ilaha illallah ta raba tsakanin kafiri da musulmi sai dai ka tsallako sai dai ka tsallako daga cikin me kafirci ka dawo musulunci yanzu Ina zuwa misali tukuna, a'a.
Mm.
sai dai ka tsallako daga cikin kafirci ka dawo musulunci bi ma'ana daga bautar wani abu wajen shirka da Allah ka dawo tabbatar da la ilaha illallah wanda har muka dinga magana da wa'ansu ai tilasta mana akai kaza kaza kaza kaza wanda aka kawo abu na din tilastawa aka ce wannan ba tilastawa bane ba dole ya kasance kar ka manta kana magana ne kan sun halatta kana so ka ok bayani to ai wannan ne ya tambaye na eh yanzu ka bashi amsa ya yi mana ya ji cewa ka musulunta ka fuskanta ya musulunta ba wai na musulunta ba dalilin zamana shine dalilin ni ma da na sani na sanar da wani ya sanar da wasu ya Kuma- tsaya ne zan Ina zuwa.
saboda sauran da basu musulunta ya ma amsa ka ta Ina ta zuwa fito tukuna. a'a fa ba ta gaba fitowa ba To.
kuma gane a'a ba ta mm, ta mutu gina mm, gane mm, ni sai na yi bayanin biyu kuma ba a samu ba wai cewar dangari ana kafirci kai kuma za ka iya bayar da bayyanar da gudunmowa a bar kafircin kuma sai ka ba ki bayarwa ba ka bayar gudunmuwa ba wai kai saboda ka fita daga garin bi ma'ana sai dai idan ka tabbatar da ce menene san zuciya ya fi karara ya bayyana sama da a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sun tabbatar da Mm.
menene ba za su mai ba su mani ba to za ka iya halattawa mana yau za mu dawo kan halatta to wani dalilin da ya sanya muka zauna ana na'am halattawa halattawa lallai
mu mun yadda duk Ina zuwa wanda ya Madina.
halatta aiki Haram.
da constitution kafiri ne ba halatta constitution ya ya- ba ba ya yake da constitution ba Eh.
kawai wanda ya halatta haram ne hukunci sa?
yawwa mun yadda kafiri ne kafiri ne eh duk wanda ya halatta haram kafiri ne yanzu halatta ina mutum ka zuwa tabbatar ina ma.
zuwa ina zuwa ina zuwa sun halatta haram din ina zaka zuwa ina zuwa ina zuwa shin yayin da za a aiwatar da wani babba babban abu wanda yake karo za su iya sani ko najeriya za su iya sani wanda kuma dole gwamnati wani fasanta zai dinga shiga wurinta shin dole ne sai ta sani ko kuma ba sai ta sani ba dole ne sai ta sani ko ba sai ta sani ba sai ta san me dole ne sai ta san wannan abin kuma ta yarda da shi sannan za a aiwatar ko kuwa me shi ka fito mana ka faɗa dan a gane na'am yanzu kana so ka tabbatar zuwa mana tukuna.
sun halatta constitution ba har constitution ba me suka halatta ba haram constitution ba haram suka sun halatta haram to tabbatar mana Yawwa.
duk ɗaya ne shi wanda ya halatta haram arne ne Arne ne.
yanzu tabbatar mana ya suka haramta ya suka halatta ya ake ma Akwai- halatta abu
akwai ya take da suna um, mm, wannan churches ba lido ba wadda suke yi ta abin din nan yauwa yauwa ita ce ko? na'am shin shagugunan nan da caca branch, sunanta kace faɗa mana caca Ya- bet naija kowace caca ko ita wannan kawai mu dau a kotu ta ce misali inda sun halatta din muna daukan wanda suka halatta to wace suka halatta yawa dauki kamar bet naija eh caca ce tana da cacace wadda ina ta iyakar najeriya ake yin ta bet naija ko Mm.
haka ne sannan tana da branch eh guri-guri da babban sa da karamin sa a state state a ina ake yi a nan a Najeriya na to tunda a Najeriya ake yi ma'ana sun halatta kenan ina zuwa Mm.
dole ne wayannan masu wannan abar Mm.
sannan akwai loto Mm.
mu muna zauna a lagos Mm. suna me akwai loto eh
ita ma wata caci ce nan eh Kafin ni ta- ina so gane ta ya suka halatta ta yau ta da suka halatta Mm.
dole ne nan wannan wanda zai buga wannan abu Mm.
sai sanda gwamnati ta yarda don akwai lokacin da aka hana ma wannan abin daga baya kuma aka dawo da shi sai sanda gwamnati ta yarda ina zuwa tukuna Sannan zai daya faru, eh.
sai sanda gwamnati ta yarda sannan za a yi za a aiwatar amma gwamnati bai ta yadda ba ba zai yi ba zai yiwu ba yanzu misali kama Ina giya zuwa tukuna.
Ai, A'a, a'a, kama ina- giya ma yanzu halal ne ka bari tukuna kenan sun halatta giya ma ina so tunda a'a yanzu a ban zo wurin ba, Najeriya ban zo wurin ba ban zo wurin ba iya ka caca bari suka ka bari halatta a'a ni na a'a. kawai da wanda ya halatta haram ya sunansa kafiri kafiri yanzu halatta wanda yake so ina zuwa tukuna sai na zo na ce a unguwan nan ina so zan kafa gurin bet na ja caca misali ka ɗauka nan kamar ƙasa ce nan Mm, shirya nan mai ƙasar mm, karskin da shi ne ce ina so zan kafa bet na ja mm, shi ka ce to ni ne mai ƙasa kuma dole sai ka biya haraji kasuwanci za ka yi kaza kaza kaza mm.
sai na ce to shi kenan inda wannan ne ba matsala kuma bayan ka Na halatta?
ina zuwa bayan ka san Allah subhanahu wataala ya haram ya haramta kai kuma sai menene Sai na- ya kawo takardu ya ce nan na filin da ka karba ko kuma nan ne abin to na ji ko minti ɗaya ne nan sai ce na yarda na amince a gudanarwa da al'umma ta wannan abu
na yadda na amince na yarda na amince har ma za ka dinga biyan haraji a yanzu me- kai me bambanci wannan da kuma gidajen giya da ake da su shi ma duka sai gwamnati In har dai- gwamnati ma in dai tana ta karɓa.
halatta.
har tana karɓar ma inda tana karba har tana karɓar yau revenue inda tana karba dumana ta halatta ki akwai ta yarda a kamfanin yi akwai kamfanin giya ma da zai biya gwamnati gwamnati haraji ma'ana ya gudanar da ma'ana biyansa.
sun halatta giya sun ke halatta giya suka haranta mi suka halatta mi caca to wannan me bambancin su yanzu me bambancin su kana ji na me bambancin su da shi wanda ya cacan shi ma ya halatta shi wanda ya har caca wanda ya cacan a akwai Ba bambanci gwamnati ba.
akwai bambanci eh akwai bambanci kuma sannan ba bambanci ka fuskanta shi wanda ya cacar ka fuskanta na zuwa tukuna shi wanda ya cacar idan ya ɗauki mai wannan cacar da ya yi mana yana jin tsoro ne nan sai ya yi ta yana jin tsoron Allah amma ya sai ɗan ya zo yi ruɗe shi sai ya zo yi wannan cacar to kuma har zuciyarsa ma yana buƙatar ma ya dina wannan cacar to ka fuskanta Mm.
sai ya kasance wannan mm, kuma har ma wani lokaci ma ya je ma ya tuba amma ya iya dawowa shi dan ya rude shi Mm.
wannan mene ba hukunci ɗaya da wanda ya shi kafarta shi wannan ko bai bai kafarta kafirta ba bai kafarta ba bai kafirta ba Yanzu misali ina zuwa tukuna ta mana gwamnati.
ba daidai suke da wanda yana da damar da zai ce ni a nan ba wanda ya isa ya kafa mun wannan abar a nan sai kuma ya- saboda za a ba shi wa'ansu kuɗaɗe wala ta shi taru bi ayati ta manan ƙalila sai kuma za a ba shi wa'ansu kuɗaɗe kuɗaɗe za a ba shi wa'ansu kuɗaɗe to don haka ya halatta sai ya ce a je a yi ba komai ma'ana ya halatta yau ya halatta to shi kenan
kaga menene kaga sun halatta kenan ko kuma ba su halatta ba ah a ni- sun yanzu- halatta ko ba su halatta ba yanzu zan yi jawabi na yanzu kai ka gama naka
to zan iya dan abin nan da zan dawo eh to bismillah Dan- amma yanzu abin da za a yi Mm.
bari a
a a tsaye da shi ma eh, a tsaye da shi ba- mu ji- ba ba mu minti biyu ba ni minti biyu kawai ne A- sai sai dan zagaya sai in sa eh sai in sa abu da ya hakuri kana ji Mm.
a jama'a idan aka ce al-istihlal idan aka ce al-istihlal wato halattawa al-istihlal shine halattawa a shari'ar musulunci malam Sulaiman aka ce al-istihlal ana nufin i'taqada annahu halal wato mutum ya kudirce cewa a wannan abu halal ne shine ma'ana istahalla yana da aqidar cewa wannan abun ba haramun bane halal ne to shine muke in muka ce mutum ya halatta abin da ake nufi kenan a shari'a to haka ba a gane ba a gane cewa mutum ya halatta abu sai ya faɗi sai ya faɗa da bakinsa ya ce abu kaza halal ne ko kuma ya ɗau alƙalami ya rubuta ya ce giya halal ne ko zina halal ne ko kuma ya ƙudirce abin a zuciyarsa sai ya faɗa da baki wato muna ganewa idza nataqa bi lisani aw kataba bi banani in ya rubuta da hannunsa ko ya furta da bakinsa saboda me wa ya faɗi wannan saboda me saboda aqida ce a zuci ita kuma abin da zuciya ta kunsa ba wanda yake iya zuwa ya zagayo ta baya ya leko ya ga menene a cikin zuciyar mutum sai abin da mutum ya furta ko ya rubuta da hannunsa tunda dai aqida ce a zuci biyu gaba ne kai ko tunda dai aqida ce a cikin zuciyar mutum halatta abu shine i'tiqadu annahu halal al-istihlal i'tiqadu annahu halal ya kudirce cewa halal ne to indai haka ne in dai halatta abu a zuciya yake to babu wani wanda ya isa ya gano abin da yake cikin zukatan mutane sai in sun faɗa da baki ko kuma sun rubuta da hannunsu shi ma daidai yake da furtawan ka ɗauki alƙalami ka rubuta za a ce magana ka ce to in haka ne jama'a dan dakatar da shi ne ga ga wani abu mu- muhimmiya dan dakatar da shi ne jin dawo to je ka dawo dan dakatar da shi je ka dawo je ka dawo maza kafin ka dawo za mu abin nan eh malam rakashi rakashi ya kama ruwa salamu alaikum jama'a kafin ya dawo bari in dan karasa wannan gabar mai muhimmanci i'tiqadu annahu halal ƙudirce cewa wannan abu halal ne wannan shine al-istihlal wannan shi ake kira al-istihlal da haka wanda ya sha giya da wanda ya bada filin a shagiyar da wanda ya gina kudin gi- gidan giyar da wanda ya yi tukunyar da aka yi giyar da wanda ya zo ya iza wuta ya dafa giyar da wanda ya bada dama ya ce ku zo ku shiga ku sha giyar duk waɗannan ba wanda za mu iya cewa ya halatta shan giya duk abin da suka yi saɓan Allah ne amma ba sunansa halatta shan giya ba ba kama yadda mai kama ruwa yake faɗa ba ina ba da muna fahimta ba kama yadda ya faɗa ba shi mai kama ruwa ya ɗauka inda gwamnati ta ba da dama ta ce ga shi ga lasins ga gidan giya ko gidan caca to wannan sunansa halatta caca wannan sunansa halatta giya eh halatta giya haramun ne halatta caca har- halatta duk wani abin da Allah ya haramta halatta shi hara- kafirci ne halatta tahlilul haram halatta abin da Allah ya haramta wannan kafirci ne to amma menene halattawar kun ji inda gizo yake saka haka a shi wannan mai kama ruwa shi da makamantansa suna da yawa suna da yawa suna da yawa saboda karancin ilimi da raunin iliminsu da wautarsu da yarintarsu ake amfani da ita ake dora su akan wannan fahimtar da kaga wannan yayi magana kaga wato jahili fitik kafin da ya gama kama ruwan ya dawo barin fafaɗu waɗannan ko ba haka ba kaga jahili wanda bai san inda ya dosa ba bai san damansa ba bai san hagunsa ba amma kaga kokawa yake yi zai tabbatar da aƙida ina ba da muna fahimta aƙida mai haɗari irin wannan aƙida ta boko haram to amma alhamdulillah ya naji ya faɗi wasu waɗanda su suka koya masa to yanzu zan bashi sako ya kai musu su ma mai yiwa suna bi suna ji suna gani na to kuma idan kuka ji ni da cikin wannan sunayen waɗanda ya kama yake tambaya ta dinnan ina neman ku ku zo mu zauna ku ba irin wannan yaron da ya kasa jan aya ya kasa cewa komai ya tafi kama ruwa ba ba shi ba ku nake bukata ku oganninsa da kuka koya masa na san masallacin su
ka san masallacin su to suna nan da tsofaffi da yara wasu musulmi a masallacin su duma su ma duk musulunta din su kai to shikenan tunda Allah ya sa sun musulunta mu mu sai mu samu damar tattaunawa da su yanzu a cikin musulunci ko tunda duka duk sun musulunta don haka wannan shine shine abin da za a yi ina mai kama ruwa to jama'a da, jama'a ku yi hakuri ku yi hakuri mai kama ruwa bai samu dawowa ba da haka idan waɗancan abin da su waɗanda